بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد فاذا رايتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم الحديث حدثنا عمرو بن عون عمرو بن عون يا زنتدمو قال يتي حدثنا خالد خالد يا زن تدمو أن يونس يا كربو دقى يونس أن الحسن يا كربو دقى حنس أنس حسن أن أبي بكرة يا كربو دقى أبي بكرة قال يتي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسن شيء أو جمع الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس سيحس كرانا يتفي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه سيما الله يتاشي أبيجيشي أستكن سوري yana sauri zai tafi masallaci har ma yana jan mayafinsa saboda ya ga kauta ya shiga masallaci a yi sallah hatta da kalal masjida har ya shiga masallaci to a nan malamai suke cewa da suke tantauna akan wannan hadisin suke cewa to jan mayafi ai akwai abin da hadisin da aka ce man jarra thawbahu to sai masu ba su ansa suka ce to ai annabi ya ce huyala'a idan da takama ne kamar irin yadda turawa na da idan mace sarauniya ce ko tana ganin karanta ya kai tsaiko in aka yi mata kaya to sai kamar yadi hudu ko biyar kawai sai rinka jan kasa ta yi kaga wannan huyala'a ne to a nan nake fata masu bin sawun hadisai irin wannan su tsame rigunan hausawa daga wannan tsarin rigar hausawa ba huyala a ce ba kuma ba jan ƙasa take ba yawwa riga ba haushe ba jan ƙasa take ba wanda zai sa riga ta rinka jan ƙasa kuma ya tafi da ita a haka sai dai ko idan hannun ya saɓe ya faɗo bai lura ba ya ja ƙasa amma ba wai dan haka ba haushe yake sa kayansa ba saboda haka a cire bahaushe daga wannan yawwa ai wannan malabar baka zo karatun jiya bane ai din mun bi ta kansa ai suna daga cikin fituntunu wanda manzon Allah ya ce za su zo su bayyana za su zo su bayyana duk wa'annan suna ciki duk jiya mun yi sintiri akan wa'annan ababen wannan abin da yake ma wannan gashi karar mishanci ne mishanci ne ai koyi da mishau ne yasa ake haka dama maza Allah sallallahu ya ce law dakhalu juhura dabbin la dakhaltumuhu maza Allah ya ce kun ganku naga ƙarshen zamani idan yahudu da nasara suka shiga ramen damu sai kun yi kokari kun shiga cikin shi ma'ana sai kun zo kun bata ayama duk abin da bature ya yi in ba ku yi ba za ku samu natsuwa ba yanzu ba a nan ake ba bahaushe kana da al'ada ka mai kyau yawa abin a baci she kudan matso nan alajiya ina gajiya bahaushe kana da al'ada ka mai kyau ta ajo wacce iyaye da kakanni aka gada ana mutunta ango a mutunta amarya a tara musu dan abin da zai taimaka musu rayuwa bature ya zo ya kawo mana wannan tsarin aka yi bari da shi kawai sai a je a samu wani gida wai na taro shikenan a kawo makaɗi shikenan a yi ba shaidan ganaka shaidan ganaka shaidan ganaka eh mun bar waccan al'adar mai amfani kawai saboda a ce mun birge mu ma yanzu mun zama turawa ai maganar da annabi ya faɗa kenan lau dakhalu juhura dabbin la dakhaltumuhu da turawa yahudu da nasara za su shiga rami wallahi sai kun shiga ramin saboda za ku zo ku bata ayama in banda koyi da bature ba abin da ke gaban ku babu kamar samari a yau haka kawai yaro musulmi ɗan kano uwa da uba musulmi yana garin musulunci saboda kallon kwallo a talbijin ya ga wani wani shashasha ɗan anna wanda kila a gidansu ma ba a san yadda suka ya gama da iyayensa ba ya yi wani aski kawai sai yaro ya ce shi za a yi masa aini wane ne ni yanzu ka duba wani, wani shashanci da ya zo na wannan zamanin wai jins ne wai sai an yaga shi a gwiwa a yaga shi a gwiwa wai a haka za a sa shi ne cinyewa eh amma mutanen da suke da hankali suke da mutunci idan kayansu sun samu tsaga sai an yi maho a yi maho shine suturta kai amma su ne yanzu tsagawa za a yi shine cinyewa kuma ɗan bahaushe ɗan musulmi shi zai sayi jins ɗin ya yaga ya sa ya rinka yawo a gari wai shi bature ne ko kuma a zo a yi wani aski irin na shaidan to wa'annan duka abubuwa ne manzo Allah ya faɗe su ya ce duk abin da turawa yahudu suka yi da nasara sai mun yi yawwa ko damar ramen da suka shiga sai mun shiga Allahumma kada a ce kasashen da Faransa tare na kasashen da Faransa tare na ai ina jinjina wa waliyai ƙasar Senegal wallahi ba dan tsayawar waliyai ƙasar Senegal ba da bature bai niyya fita daga senegal ba tsarin sa ne ya zauna kasan ne dindindin kuma babu inda turancin faransa ya zauna da gintinsa har yau irin senegal dan senegal ba zai iya yi maka magana ta minti goma babu turanci ba na faransa gara-gara munan 'yan jaridunmu suna kokari idan kaɗan jefa turancin sai su ce to kamar ya kenan sai ka ce kaza ana kokari ana ƙara ƙarfafar harshen hausa amma su babu saboda da malaman da, masu sauraron da 'yan jarida duk halin kenan amma yanzu ma na ga alamar su ma yanzu nan 'yan jaridunmu da wasu waye sun soma ganin cewa ƙauyanci ne a rinka yin hausa kawai to wallahi suke yayi kansu su koma a riƙe hausan nan yawwa a dawo a rike hausan nan duk abin da za a yi a rike hausa na sha faɗa nake tuna mana cewa duk ƙasar da bata rike harshen ta ba to bata isa ta ci gaba ba duk ƙasar da harshen wata take aiki da shi to yarinyar wata ce maganin ta fito shi to in dai za mu tsaya mu rinka to kabo da turancin ingila to wallahi mu yaran ingila ne ba za mu ci gaba ba sai ran da muka yakice harshen ingila muka ɗauki hausa ko yarbanci ko ibo muka ce shi ne harshenmu to a lokacin ne za mu iya ci gaba ya china ta yi ba ta ci gaba ba ya rasha ta yi ba ta ci gaba ba ya japan ta yi ba ta ci gaba ba ga ƙasashe nan da yawa sun yi kuma kada mu yi yadda 'yan uwanmu laraba suka yi yawwa ba larabe yana da harshen nasa amma yanzu turanci ya fi daraja a wajensa yanzu garin maka da kai larabci na asali gara kai turanci broka kafi mutunci wannan ba koma baya ba ne allah ya sauka na'am sai ne to saboda haka ya jurri da'ahu wannan yana jan mayafinsa ba wani abu bane na laifi yawa ba na laifi bane shi kansa ko da kayayyakin sai in an ja su huyala'a don abin nan takama yawwa kuma na faɗa na ce bahaushe suturarsa ba don haka yake ba yawwa bai zami hatta da khalal masjida har ya shiga masallaci fa da khalna sai muka shiga tare da shi fa salla bina rakatin sai mana salla raka'a biyu hatta in jalatin shamsu har sai da ranar ta yayi saboda haka malamai suke bayanin ita sallar abin nan kisfewar rana in an kama to sojan badakare ne sai an samu yayewa ake bari eh a wata maganar faƙalar sai ce inna shamsa saboda abin da ya samu za Allah ya faɗi wannan inna shamsa rana wal kamar da wata layan kasifa ne ba sa haskensa baya fakuwa limauta hadin dan rasuwar wani a nan abin da ya faru lokacin dan maza Allah sallallahu alaihi sai di Ibrahim ya rasu sai aka rinka Allahu akbar wani abu sai manya ka gani shi ita kanta rana ta san an yi rashi rana ta san an yi rashi ka ga shi nan haskenta ya tafi manzo Allah ya ce to wannan magana kada a sake yin ta ba ta da inganci eh ba ta da inganci saboda haka magana ta bi fa idza ra'aytumuhuma idan kuka ga ɗaya daga cikin wa'annan kak ku tankari wani abu fasallu ku tankari yin sallah wad'u ku yi addu'a to anan malamai sai suka ce ɗayan biyu a iya yi a iya yin sallah a kuma iya tsayawa a yi addu'a da neman Allah ya yi ainihin wato sha'anin mai a ɗaukewar hasken rana ya ake cewa da shi da wasu malar alƙalar ya ake cewa da ɗaukewar hasken rana ɗauke hasken rana to wannan na wata ake ce rana ta kama wata kuma ne amma a na wata tunda shi ne kankane to a nan yan uwa abin da nake so mai la'akari da shi yau kai a dan matsonin mal na suna matsonin yau ta ai kai mal ba za kuma wajen zaman ka ba to to ku dan matsa ku dan matsa a dan matso haka yau yau yau yau a nan abin da nake so mai la'akari da shi kun ga dai mu ga abin da manzon Allah ya umarce mu da shi yace idan aka gani a je ai sallah ai addu'a hatta yukshafu ma bikum har a yayi maku abin da yake tare da ku to amma yanzu da yake al'umma ta soma nisa ga barin karatun addini yanzu zan iya tunawa zai kai kamar wata goma ko sha ɗaya aka yi wani ɗaukewar hasken rana da yake an yayata inda za a yi abin turawa suka rinka zuwa har aka shirya musu gilas na ganin yanayinta sai ya zamanto wani wani tsari na buɗe ido ko yawon shakatawa saboda mai saboda ba a san haɗarin abin ba to to wannan ne annabi yake kautar da mu idan ya zo ba wai yawon shakatawa za a je inda abin ya faru ba ko kuma a yi abin gilas wanda za a iya ganin ranar yadda take a haka ba shi za a yi ba a zo a yi ta addu'a har allah ya yi domin Allah ya gaya mana cikin alkurani cewa idan ranan nan na tafiyan muku da ita waye zai zo muku da ita babu idan daren nan na bashi sarmadan tutur cikin dare za ku zauna wa zai kawo muku rana to ka gani ka gani Allah anan ya maza Allah yana nuna mana cewa rana fitowar ta ni'ima ce hasken rana ya ci gaba da wanzuwa ni'ima ce ita kuma ni'ima tana buƙatar godiya idan ta subuce to a san cewa ba ita ce take da kanta ba kuma ba mai turo ta ne abin ya shagalta ba a'a dan dai ku san cewa abin nan fa da ake maku an san fa amfaninsa idan ku ba ku san amfaninsa ba to an sani to masu hankali su roƙi Allah ya dawo da wannan ni'imar to wannan shine abin da ake so a faɗakar da mu a wannan eh حدثنا شهاب ابن عباد ابن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس قال سمعت ابا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتهما فقوموا فصلوا حدثنا شهاب شهاب يا زنتدمو دان عباد وقال يتي حدثنا ابراهيم يتي ابراهيم ما يا زنتدمو دان حميد shi kuma ya karbo daga Ismail shi kuma Ismail ya karbo daga Qais yace naji Abu Mas'udin a yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rana da wata ba haskensu baya tafiya limauti ahadin saboda mutuwar wani minan nasu daga mutane walakin nahuma sai dai su su biyu ayata na ayoyi ne min ayatin lahi daga ayoyin ubangiji fa idza ra'aytuhuma idan ku gansu fa qumu ku tashi fasallu ku yi sallah al hadisi karanta hadisin حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتهما فصلوا الحديث حدثنا أسبق وأسبق يا زن تدمو قال إيش أخبرني ابن وهب ابن وهب يا زن تدن يا يا شيء دامنا قال إيش أخبرني أمر أمر يا زن تدمو عن أنا عبد الرحمن يا كبير عبد الرحمن دان قاسم حدثه يا زن تدشي أن أبي شي كم يجيو دك بابنسا شي بابنسا يا سامو دك عبد الله دان أمر الله يقال مس يدا أنه كان يخبره شي أكسن شيء لا شيء دامسا أن النبي يا كبير دك مزال الله صلى الله عليه وسلم يجي ياتي إن الشمس إتلانا والقمر دوتا لا يخسفاني hasken su baya tafiya limauta hadin saboda mutuwar daya wala li hayati ko kuma rayuwarsa yana daga wata al'ada kuma tamu mutane idan aka ga irin wannan abun sai a ce ai wani babban mutum za a haifa yawwa ko kuma idan an ga irin tarmamu wannan wacce take fyawo haka shi alkur'ani abin da ya faɗa daban su ko mutane abin da suke faɗa daban in an ga irin tarmamu wannan wacce take tafiya haka shu ka ga hasken ta ya tafi sai a ce Allahu akbar wani babba zai tafi ko kuma an haifi wani babban mutum to duk wannan canke ne manzo Allah ya ce duk ba gaskiya a cikin wannan eh na'am wala li hayati ko ko rayuwarsa walakin nahuma sai dai su su biyu ayata na ayoyi ne min ayatar min ayatin la daga ayoyin ubangiji fa idza ra'aytuhuma idan kun gansu fasallu ku je ku yi sallah حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة ابن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقام الناس كسفت الشمس فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم فصلوا وادعوا الله الحديث حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد يا زن تدمو قال حدثنا هاشم هاشم يا زن تدمو دان قاسم قال حدثنا شيبان شيبان يا زن تدمو ابو معاويه شيني ابو معاويه عن زياد عن زياد عن زياد ابن علاقه da ya kabo daga ziyar dan ilaka anil mughira ya kabo daga mughira dan shu'ba kala yace kasabata shamsu hasken rana ya tafi ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah tsira da mishi tabbata gare shi yawa mata ibrahim randa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ibrahim ya rasu fa kala na sai mutane suka ce kasabata shamsu kaga rana ta hasken ta ya tafi limauta ibrahim saboda rashin ibrahim fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace inna shamsu ita rana wal qamara da wata la yankasfani ba sa hasken su baya tafiya limauta hadin saboda mutuwar wani walali hayati ko dan rayuwarsa fa idza ra'aytum idan ku gani fasallu to ku yi sallah saboda neman taimakon Allah wadu Allah ku roki Allah ya yi muku babu sadaqati fil kusufi wannan babu zai bayani akan cewa idan aka ga kusufi hasken rana ya tafi to mutane su rinka ba da sadaka saboda wannan duk yana cikin abin da yake kamar na lallashin Allah saboda wani abu ne kamar na ɗayan biyu imma dai Allah yana nuna mutane ba ku gode man fa saboda wannan ni'imar na farko kenan ko kuma a'a wata azaba ce Allah yake sanya wa mutane to saboda haka in aka yi sadakan to sai zama kamar an lallashi Allah sai Allah ya haƙuri sai ya dawo da hasken eh حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فخطب الناس فأحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني عمته أو تزني عمته يا أمة يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا الحديث آه حدثنا عبد الله عبد الله هذا تدمو دم مسلمة عن مالك يا كبو دغ مالك عن هشام يا كبو دغ هشام دم أروى عن أبي يا كبو دغ بابنسا عن عائشة يا كبو دغ عائشة أنها قال سيدنا عائشة تاتي خسفت الشمس hasken rana ya tafi fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nasi sai manzo Allah ya wa mutane limancin yin sallah fa qama sai manzo Allah ya tsaya tsaye fa atal qiyama yayi ta karatu yayi ta karatu yayi ta karatu yayi ta karatu sai da ya karatun abin da zai kai kamar na bakara sun ma ka sannan sai ruku'i fa atala sai ya yi ruku'i amma bai kai ga yawan tsawon tsayuwar ba amma shi ma ruku'in ya yi tsawo sun makama sannan sai maza Allah ya tashi fa a tsalil kiyama ya daɗe a tsaye ya daɗe a tsaye ya daɗe a tsaye wa huwa dulal qiyamul awwal amma bai kai tsayuwar farko ba sun maraka sannan sai sake yin ruku'i kaga raka'a ɗaya an yi ruku'i biyu yau an yi ruku'i biyu fa a tsala ruku'i ya tsawaita ruku'i aka yi ta ruku'i aka yi daɗe ana ruku'i wa huwa duna ruku'il awwal amma bai kai ruku'in farko ba summa sajada daga nan manzo Allah sai duka sai sajada fa qala sujudu ya dade a cikin wannan sajada summa fa'ala fir raka'ati saniyati raka'a ta biyu ma manzo Allah sai aikata misla ma fa'ala fil ula sai aikata irin abin da ya aikata a ta farko summa in sarrafa sannan sai manzo Allah ya sallama wa qarin jalati shamsu lokacin rana haskanta ya dawo ta soma tafiya mutane har sun kama harkokin gaban su baka tsaban nasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutane khutba fa hamidallah ya gode wa Allah wa asna alaihi ya ba wa Allah sun qala sannan sai ya ce inna shamsa jama'a ku sani rana wal qamar da wata ayata na ayoyi ne na Allah min ayatillah daga ayoyin Allah la yankhasifani hasken su baya tafiya li mauti ahadin saboda mutuwar wani mutum wala li hayati ko dan an haife shi fa idza ra'aytum zalika idan kun ga wannan fad'ullaha ku roki Allah kaga abu na da yake da za'i a roki Allah kawai idan mutum ma ba za a iya nafilar ba a yi ta'addu'a Allah ka gafarta mana Allah ka yayi mana Allah ka waye a yi ta'addu'o'i ko a ɗauki wani adadi a idan haka fad'ullaha wa kabbiru ku yi takabbara ku yi takabbara wannan shine na uku wasallu ku yi sallah wa tusaddaqu ku ba da sadaka ma'ana duk wayannan ababen guda hudu kowane ɗaya daga cikin su a iya yi saboda neman Allah ya dawo da hasken rana yawa idan ta tafi sun makala sannan sai ce ya ummata muhammadin ya kowa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi na rantsa da Allah ma min ahadin babu wani a gayaru min Allah wanda ya fi Allah kishi an ya zani abduhu wato ya ga bawansa yayi zina Allah yana kishin haka auta zane a mato ko kuma baiwarsa ya ga ta yi zina su yana kishin haka ya umata muhammadu ya kuwa al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi lau ta alamu da kun san ma alamu abin da na sani la bahiktum qalilan wallahi da dariya ku ta zama yar kadan wala bakaitum katsiran da kun yi kuka mai yawa al hadisa a karanta wannan hadisin na to sai ne باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف wannan babin zai bayanin cewa idan aka samu hasken rana ya bice to sai a yi shela a ce jama'a a haɗu masallaci za a yi sallah a haɗu masallaci za a yi sallah saboda idan an samu kisbewar rana hasken rana حدثنا إسحاق قال أخبرني يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة الحديثة آه حدثنا إسحاق إسحاق يا زن تدمو قال يتي أخبرنا يحيى يحيى يا يا زن تدمو يا يا بام لاباري dan salihu ya ce shi kuma haddathana muawiya muawiya ya zantar da mu dan salam dan abi salam alhabashi mutumin habasha a dimashki mutumin dimashka kala ya ce haddathana yahya yahya ya zantar da mu dan dan abi kasir kala ya ce akhbarani ya ce abu salamata dan abdurrahman dan auf az-zuhri ya zantar da mu shi kuma ya karbo ne daga abdullahi dan amr Allah ya kara musu yadda ya ce lamma kasabatin shamsu yayin da hasken rana ya shafi ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nudiya sai aka yi kira ma'ana aka yi shela inna salata jami'atun jama'a a a masallaci za a yi sallah saboda kisbewa wannan hasken rana eh to shine babu khutubatil imami fil kusufi wannan babu zai bayanin da wato hudubar liman abin da ya kamata ta kunsa a cikin in an samu kisfewar hasken rana hudubar su me ya kamata ta kunsa حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحدثني احمد بن صالح قال حدثنا عن بصة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الأخيرة والآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل قبل قبل يصرف yawa qabla an yansarifa ko yawa to ka gani nan ya cinye mu wannan na yana dan kuskure qabla an yansarifa thumma qama fa asna ala allah bima huwa ahluhu thumma qala هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة وكان يحدث كثير ابن عباس أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسف خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير يا تدمو قال يتي حدثنا ليس ليس يا زن تدمو عن أقيل يا كبير دقى أقيل عن ابن حشاب يا كبير دقى ابن شاب وحدثني أحمد أحمد يا زن تدمو عن صالح قال يتي حدثنا عن بسطو عن بسطو يا زن تدمو قال يتي حدثنا يونس نوس يا زن تدمو عن ابن شاب يا كبير دقى ابن شاب حدثنا عروة يتي عروة يا زن تدمو عن عائشة يا كبير دقى سيرتنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تم الله سيدا دا مش تبتا قريشي قالت تتي خسفت الشمس هسكي لنا ya tafi fi hayatin nabi sallallahu a zamanin manzo Allah sallallahu fa kharaja sai manzo Allah ya fita ila masjid zuwa masallaci fa saffan nasu sai mutane suka yi sahu wara'ahu a bayansa fa kabbara sai kabbara fa tara'a sai manzo Allah yayi karatu ya soma karatu qira'atan wani karatu tsawilatan mai tsawo kamar yadda na tunatar da mu dazun ya kai kamar tsawon suratul baqara ya kai kamar tsawon suratul baqara summa kabbara sannan sai kabbara faraka a sai ruku'i ruku'an tawilan ruku'i mai tsawo amma bai kai kamar tsayuwar ba sun maƙala sannan sai ce sami Allahu liman hamida faƙama sai ya tashi walam yasjud bai yi sajada ba wa qara'a sai ya ci gaba da karatu hiya adna min alqira'atul ula karatun da yayi bai kai karatun farko tsawo ba thumma kabbara sannan sai kabbara wa raka'a yayi ruku'i ruku'an ruku'i tawilan mai tsawo wa huwa adna amma ruku'in bai kai ba min ruku'il awwal irin ruku'in farko thumma qala sannan sai ce sami Allahu liman hamida yace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kaga wannan kalmar rabana wa lakal hamdu saboda karancin karatu da kuma ananiya ta jawo mana fitina da yawa kasan nan sami Allahu a shi Allahumma rabbana wa lakal hamdu ne ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu duk wannan karancin karatu ne karancin karatu ne to kuma a gaskiya idan muka duba irin yadda mazhabobi suka yada mazhabobi to abin kamar akwai wani nau'i na gira ko kishi yanzu nan malikiya da ta shigo mana ai kaga duk abin da ba malikiya ba gani ake ba addini bane gani ake ba addini bane to wannan duka ba wani abu ya jawo ba ille karancin karatu duk inda ka ji an yi kiki kaka ana ta musu to karatun ne yayi kaɗan eh saboda haka babu abin da ke yayi wa musulmi wato wannan rigingimin sai yawan karatu yanzu gashi an dawo duk abin wani mutum na taɓa tambaye sa ba zan faɗi sunansa ba tafiya ta kama ni da shi sai na ce da Allah wani tambaya nake son in yace mene ne ma na su nake na ce ni na ga mutanenku suna kyamar bin yan ɗariƙa sallah to kuma ga hadisai ingantattu manzan Allah cewa sallu khalfa man qala la ilaha illallah sallu khalfa kulli barrin wa fajirin yace wallahi wannan maganganu da kawai amma Nasir gaskiya ne ni da kafin in san haka a waje kaza ina unguwa kaza amma ba zan yi sallah ba sai na je waje kaza saboda duk limaman da kenan ganin suke an hana mu bi su sallah amma tun da na fahimci wa'annan hadisan guda biyu da ka faɗa wallahi duk limamin da na gani bin ci sallah nake eh to wannan me ya wahala me ya wahala a da ba rishin karatu bane karancin karatu ne karancin karatu ne eh shi addini abinda ake so kowa ya sa Allah gaba ka bauta wa Allah dan Allah ka bauta wa Allah yadda annabi Muhammadu ya bauta wa Allah don shi ya karɓo daga Allah shi ya sanya Allah yake so amma fa ka gane cewa ba ta hanyar ka kawai za a fahimci haka ba kuma ba ta hanyar malamin ka kawai za a fahimci haka ba maganar ta fito yawwa domin kullum abin da ake ɗauka in dai malam wani ne ya faɗi kaza to kawai wa'annan a manta da shi wannan duk karancin karatu ne maganan ta fito alhaji ko akwai kana da dan wannan ita ce gaskiya amma sha'awa ni bana da sha'awa wannan za ka iya yi malami iri kaza ni bana sha'awa in ji karatunsa ka iya amma kakka ɗora wa musulunci yawwa ra'ayinka ne ra'ayinka ne eh ra'ayinka ne bi wannan she duk babu duk sun zo eh magana ce ta wawe ta ana dafi da kuma hada maganar ba wani abu a ba wani abu ba wani yanzu wannan shehi da an wuce wannan yanzu an wuce matsayin da zaka zo kana kabul wani ya ce sai ya fanfara hannunka ya tura ka wajen masallaci an wuce wannan an wuce an yi haka alaciya ne wallahi tallahi a nan cikin garin kano an yi masallacin da in ka je kai haka wallahi wani zai daina sallah ko yana sallah sai ya fanfara hannun mutum ya tungumi mutum ya tura shi wajen masallacin an yi wannan a kano wallahi amma yanzu abin kaga wannan ba za a ma faɗa ba don abin kunya ne eh to to to to ai ƙaramin sani ai illarsa tana da matsala to sai wani sun sajada sannan sai sajada Mhm, na dan kawo da gani yawwa rabana sun sajada sannan sai sajada sun makala sannan sai ce fin raka'atul akhirati wato raka'a ta ɗaya ta biyun wato ta biyun misali zalika irin wannan fasta kamala arba'a raka'atin sai ya hada raka'o'i guda hudu fi arba'i sujudatin a cikin sujudu guda hudu wanjalati shamsu rana ta riga ta yaye qabla an yansarifa kafin ya juya ya sallama sun makama sannan sai tashi fa asna ala Allah sai gode wa Allah bima huwa ahlu da abin da yake Allah ahlin sa ne sun makala sannan sai ce huma ayatani wa'annan rana da wata ayoyi ne min ayatin Allah daga ayoyin Allah la yanhasifani ba sa wato hasken su baya tafiya limauta ahadin saboda mutura wani wala li hayati ko rayuwarsa fa idza ra'aytuhuma ra'aytu tumuhuma idan kun gansu fafza'u ku maza maza ila salati zuwa sallah wa kana yuhaddithu wato ya kasance yana bada labari wa kana yuhaddithu kathir ibn abbas kathir dan abbas yana bada labari anna abdullahi ibn abbas cewa sai dai abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda kana yuhaddithu yana bada labari yawma khasafatu shamsu ranar da rana wato ranar da rana ta hasken ya tafi bi misali hadisi urwata irin hadisin da urwa yake bayarwa wanda ya karbo daga aisha fakultu li'uratu sai ce da urwa inda akhaka dan uwanka kuwa yau ma kasafati shamsu wata rana ina nan hasken rana ya gushe a madina lam yazid ba abin da yayi lam yazid ala raka'ataini bai kara ba akan raka'o'i guda biyu mislas subhi yadda ka san dai ana sallah asuba lami ba ruku'i biyu ba ba ba tsawai ta karatu kala sai ce ajal eh zai iya yin haka zai iya haka zai iya haka la'annahu akhta sunnati ya ya kauce wa sunnar abinda annabi to anan idan muka dauki wannan hadisin da hadisan baya annabi yana son ya ja hankalinmu ne idan abu wanda yake na Allah ko kuma idan abin da ya fito daga Allah ya zo to a nemi taimako da Allah kan abin amma abin farko da za a sa gaba sallah sallar kuma ga yadda annabi ya fi son a yi ta magana ta fito domin yanzu misali ai kaga sufa biki haimala abdulkadir kai ka sani cewa saboda duban akwai da an yi fama da rashin makaranta da yawa sai ya zamanto wannan karatun da ake son a yi makarancin da zai shi ba su da yawa sai suke ba da kiyasi na kulhuwallahu a karanta kulhuwallahu dubu ruku'i a yi kaza sajada a yi kaza sajada a yi kaza haka yadda tsawon saboda sun auna suratul bakara kamar a iya kulhuwallahu dubu to to saboda haka tunda so ake a dade sai a yi wannan to amma wannan kaga tunda ba shi maza Allah sallallahu alaihi ba su ma la'allallah abin da ya ja musu saboda rashin samun isassun makaranta amma yanzu kamar wannan zamanin namu da makaranta ga sunan kamar jamfa kamar jamfa a jos tabarakallah bismillah Allah ya kara mana su eh yo ina qur'anin yake da na rubutun ina qur'anin yake na rubutu ai babu shi wanda za a rike din wannan fa baban shehu ba shehu abdullahi shi kansa a zamaninsa babu wani ƙur'ani rubutacce dat senegal shehu abdullahi ba wai nesa ba shehu abdullahi baban shehu shehu muhammad shi yake rubuta masa alƙur'ani a allansa ya biya masa in ya haddace ya wanke ya sake rubuta masa sai da aka zo suratul kafi wal yatalattaf wal yatalattaf daidai nan sai aka kawo wa shehu muhammad kofin alkur'ani dan tunis ya fito sai aka ba abin nan baban shehu abdullahi shehu muhammad aka ce ga wani qur'ani an samu ya ce to qur'ani sai ya ɗauka ya duba ya duba ya duba to da ya gama sai ya ce da ya ce to wannan qur'ani yana da kyau ba ɓanna a cikin shi sai ya ce to abdullahi ka rinka juya daga wannan in kai rubutu sai ka zo sai umma darasu kaga ya samu saukin aiki to ai kaga zamanin su kenan ina ta ga zamanin nan da suka wuce ana maganar lokacin da aka yi muktasarul khalil lokacin da aka yi risala lokacin da aka yi kaga babu maganar samun qur'ani mai yalwa babu to shine to yanzu duk abubuwan Allah ya- ya yawaita su ga ƙur'anan Allah ya yawaita su sun yawa ga kuma makarantan Allah ya yawaita mana su suma alhamdulillahi Allah ya ƙara masu yawa da albarka na'am to sai wanne eh to ai abin da ya sa alhaji yani wannan su abin da suke faɗa wannan raka ɗaya ce a yi karatu a yi ruku'i a tashi tsaye a yi karatu a yi ruku'i a ɗaukako daga ruku'i a tafi sajada to raka ɗaya kenan saboda ai akwai inda suke cewa ruku'in a iya yin uku a iya yin hudu a iya yin biyar duk a raka'a saboda idan ka dubi sallah a ita raka'a biyu ce to kenan a iya yin raka'a biyu a iya yin raka'a hudu wannan eh, abinda ya zo eh, a cikin littattafai kamar yadda su- wasu sahabai suka ruwaito to amma muhimmi shine abin da za mu fahimta yadda manzon Allah shi ya san al'ummarsa tun daga zuwarsa har shiga ɗan aljanna aljanna ɗan wuta wuta shi yasa in yi magana sai ta dangana da ƙarshen duniya Ah, to yanzu ka duba waɗannan ababen guda hudu da aka faɗa yaushe za a kasa su eh amma ga shi kirikiri karatun ƙur'ani an yi lokacin da ba a da makarantar da za su iya wannan saboda ba su da yawa makarantar eh to to ka gani to saboda haka in aka ce za a iya yin nafula kawai salamin kaulan shikenan ko kuma za a iya yin addu'a shikenan za a iya ba da sadaka shikenan wanne za a gaza kaga dai al'umma an dora ta akan abin da ba za ta kasa samun mafita ba to to wannan shine eh Huh? yara wajen s- eh eh to ai shine nake cewa ai fakabbiru din ai kaga ya zo fakabbiru eh fakabbiru ai shi yasa shi hadisi kullun abinda annabi yake kokari a fahimce shi al'umma baz- wani hali ba za- ba zai zo mata ba ta ce ya za ta yi sai dai in ta yi watsi da hadisi ko ƙur'ani amma in aka bi duk yadda al'umma ta samu kanta to akwai yadda an ba ta mafita yawwa to kaga idan wannan shikenan yara za su yi zai ba za a hana su ba eh ba za a hana su ba eh to ai wannan da shi da na ranar ai kaga kowane shari'a ta yi bayani kowane ta yi bayani kuma kowane kamar yadda na faɗa wa'annan ababen ai suna ciki ai kabarbari ai ta addu'a ai ta sadaka ai sallah ai sallah yadda aka ce ai sallar kamar yanzu wannan ta- ta kusufi kaga in aka zo aka yi sallah lami marar wannan ruku'in biyu shikenan ita za a iya ita za a yi ba gashi ba za mu za mu zo karshen hadisin ai na hadisin da ya gabata ne ko yawan da ya gabata ne to wannan an gama shi an gama sai na gaba ko باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف ها نبا- هل يقول يوا أها باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت الشمس وقال الله تعالى وخسف القمر wannan babu zai bayani akan cewa tambaya ce a ce ka safati shamsu hasken rana ya tafi au ko kuma a ce ha safatin shamsu hasken rana ya tafi malai ce to wannan kamar yadda al'ada ta gudana kowane a faɗa amma dai shi allah da yake shi ke saita harshen balarabe wajen larabci domin ba don alkurani ba da yanzu larabci ya ƙare yauwa ba don alkur'ani ba da larabci ya ƙare domin harshe da ƙoƙari ake yaɗa shi amma larabawa da allah siman afuwa raggaye ne ba kamar na yanzu larabawan yanzu raggaye ne to yanzu yanzu aka nuna jami'a ɗaya da laraba suka yi a garin nan a najeriya za ka ce ga jami'ar da aka yi don yada larabci wacce larabawa duk yawansu na hada su a wata ƙasar laraba da ta zo ta yi jami'a to wannan ba ragganci ba ne ka je ka bincika duk yunibasitan da ke garin nan akwai tallafin ingila da na amerika a ciki kowace ka je ka bincika babu kamar manya-manyan jami'o'i da suka daɗe irin su bayero akwai tallafi da gudunmuwar da ingila ta bayar saboda ta san harshen ta za a yada wannan ba raganci ba ne littafi nawa kasashen laraba suka ba da gudunmuwa a buga eh to saboda haka shi harshen duk da ka sani ƙoƙari ke yada shi harshen turanci da kaga ya yadu ya samu zakakuran turawa waɗanda suka sallama kansu wajen yada turanci da koyar da turanci kuma aka yi taron dangi tsakanin mulki da masu addinin mishau ta yadda duk lokacin da ake turanci a tsorate ne amma in ana in ana larabci wa'azi ne ba a wulakanta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin